بلا يكرهك
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ومع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شهر بوكر جمعة الآخر وكانت الأولى إيه؟ آه مسابقة الجيم إن شاء الله أخلالها كمتابعة وجيران بوكر a sun ba su jira takwas ga watan juwar al'akir shekara daya dubu ɗaya dari hudu da arba'in daidai bayan jira a nan alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya je da sha uku ko sha sha uku ko sha uku ko nagarin ya kai shi ne jiran na yi salatu na kuɗi ko yawwa ya hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha tara da lafiya idan ba mun damu mun tsaya ta rasu na da da biyar a wannan littafin da albarka al'adar rubuta na babban malami abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari wanda ya bari suna shekara ta ɗari da biyu da hudu da shida za mu tashi da rasu na arba'in da shida babu da ɗari biyu da ashirin da tara hadisi na ɗari biyar da tara malin ke babu an ya kuna kawai marutu in ni waje an kifaya shin fadin mara lafiya ya ce ina wallahi ina baba a ce ya ji ya ce to akwai ya har yanzu na jin ciwo shin wannan kifaya kai koki ne kai kuka ne abu ne da ba a so ko ko yana da asali to sai ki حدثنا زكريا قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي قال دخلت انا وعبد الله بن الزبير mun shiga ni da Abdullahi dan Zubair ala asma wajen na na asma Abdullahi dan Zubair din nan kamar yadda fara a tafin da yayi wada jaru da hadisi shi aka fara haifa a Madina lokacin da aka yi hijira da shekara ta wato biyu ke aka yi hijira daga Makka zuwa Madina shi ramto wato Yahudawa suna ta surutun cewa ai sun wa musulmi ne ba wanda ya ba wanda ke da tsayarwa to gaskiya da yawa da cikin musulmai an shiga damuwa to ita asma bin ta ji bakare ne ta shi matar zubairu bin arwa to ta tafi da juna biyu a wannan lokacin Allah maka bukin sarki yake muke ta bayan sun ya da zango a kuba sai ta haife saboda haka ta haihu wato sai aka ɗauki ɗan aka kai shi gurin gurin wato annabi alaihi salatu wa salam a daidai lokacin annabi alaihi salatu wasalam ya bar tahniki wa tambawa abdullahi sannan kuma ya sanya masa suna abdullahi na sannan a shi wannan sahabu kamar yadda muka faɗa lokacin da annabi alaihi salatu wasalam ya bar duniya sai da wakar ya zama khalifa bayan ji Umar bayan ji Usman bayan ji a Musayyid Ali daga shi kuma sai Al-Hasan ibn Ali wanda ya wata shida to daga nan saboda maslaha bi da kai ba wa Muawiya ibn Abi Sufyan Muawiya ibn Abi Sufyan kafin ya rasu sai wasiya idan ya mutu dan sai hau shine Yazid ibn Muawiya Yazid ibn Muawiya kuma ba ta hadiya saboda haka a daidai wannan lokacin sai ya zanto a Abdullahi ɗan kuma da yana rayu da abu annabi kuma sun dole ya ji sannan Abdullahi ɗan Zubai yana rayu Al-Husayn ibn Ali yana rayu saboda haka sai da yayin da Husayn yana ganin yana da fahimta cewa ta mutum ne ga akwai kuma za ka Abdullahi ɗan Umar ga Abdullahi ɗan Zubai kuma a ce da shi ne zai hau saboda magana annaba dai ga su nan cewa jarraba al'umma ta tana cikin al'umma saboda haka sai ga su an sami sabani ne girman gaske to ana wanda ya yi ba zuwa ba sai na wanda aka zo abin da zai faru ya faru haka kake to bayan nan sai ta abdullahi bin zuwa yana jin cewa an kashe alhutai shi ma kuma sai ya daga yace duka ku gani yaro yace ko ka kawo shi ne ya ta cewa da jibi kuma da aure shi ne khalifa sai gaba ɗaya musulmin duniya a lokacin suka yi mawa baya a duniya da Abdullahi da Zubair sai gidan Zubair da gidan Arwa banda a biyo da kawai a wannan lokacin su kaɗai ne wasu mawa baya ba amma duniya a mawa baya to ana wannan yanayin kuma Allah ba da sarki ya sa ana ya fi turo da takardar zuwa ga mubaya a yake ya fi lafiya zuwa ya ce wa ya ji mubaya to ba ɗan lokaci ba Allah ba da sarki shi wa zai ɗauke shi ya ji to sai Abdulmalik ibn Marwan ibn Shahawa shi kuma da ya hau to shi wa zai ka aikawa ibn Zubair to abin da yake so da shi ya ba mubaya yake daga baya sai ka ba a rajina a ganyen hajjar da gudu ya fi bautar da shi ne suka yi suka yi wa garin maka to ya kowa maka ne wajen ya ba maka kariya na yana madina sai ba kowa maka ne ya ba maka kariya saboda a garin harafin allah a wasu da sarki wato harafi ya ce ka ba to daidai wannan lokacin bayan ya koma shi kuma tura a jami'a tattalin kai ya je wa dodo wata kamar kankan ya ce a gefen gari ta kewaye maka gaba ɗayanta to akwai lokacin da shi dan an kai gabata zubairu bin awam yana tsaye yana sallah a abdullahi bin zubairu a cikin ka'aba domin sabai da yawa kamar da ibn dauki ya kawo a cikin sifatu takwa da ibn ka imamu zahabi cewa shi da yana sallah yana sallah kamar an kafa wani sanda saboda yadda yake yawa baya wuce kawai yana da yana da Allah da akwai ran da musulun wanda daga cikin tarayyar yake cewa lokacin da bai ba mu musulun na mu bai hadisi ba lokacin da wata ran ya tsaya sallah yana cikin sallah sai irin tsasuwar mutum biyar da sababu yana cikin sallah yi magana ba zuwa cikin aiki da shi ta nan da ɗansa yana burka ta kanar da jikin ta iyalan gidan suka fito suka rika duka mai da na sai da ta kashe ta don ta kashe ta ya amma na yi sai da aka yi dare da shi ne aka yi sallah yake saboda ba ta da wani ba na yake da Allah yake da ya tunani cewa bari tun da zo na abu kuma ga shi ana ta abubuwa kawai tun da gana yake da Allah to sai ya gama da gobe da zai saurari kowa ya kai matakin da wani lokacin yana sallah a Ka'aba ana yi kai to cewa da tabaru na zira'a kansa ko idan ya rukuni dan a nuna ba rukuni da wani ba yar baki yake ba idan ya rukuni da tabaru su sauka a bayan su ke wasan su tashi saboda a garba da su wani kata ko aka kama ko idan ya tafi kujera haka yi zuwa Abdullahi ibn Zubair to da ka fara haru wannan fajojo har wani gefen wato a rabu ake kamar a ce ko ko a tunari ne a lokacin suka wurgo wuta ce ake wurgo ta yana sallah ba da yoga har sai da wani bangare na jikin ka'awa ya fara kama da wuta a wani lokacin amma yana sallah da yake ba shi ne bayan wannan yanayin abubuwa su yi tsamari shi ne ya kirawo bayan ya yi da sallah ya kirawo kaninsa wanda muka ce ya girme shi da wajen shekara ashirin da bakwai shi ne abubuwa su yi wani tsirai ya dace suka tafi gurin mahaifiyarsa ba ne da wannan lokacin da ya je gurin mahaifiyarsa shi ne wannan abin da bai faru ya faru kamar yadda za mu ji a hadisi to shi ne yake ala asuba sun shiga gurin da na asuba lokacin ta ba shekara ɗari ba ta bayyana amma malam ne ibn jawzi a tarihi da yake ba ko ta ɗaya bai ba da ba ɗaya ne ce shekara ɗari da wani قبل قتل عبد الله بعشر ليال كابو أكل عبد الله تزوج دفانا قوما تكتب قولنا وأسماء وجعه da na ba ba ta da lafiya a lokacin fa kana da abdullah sai abdullah ya ce da ita sai ba ta jigi ne ya jigi ki ya umma alifi ta ce wani a to akwai ciwo a kan ciwo ba a jari in ya haɗu da mutum bai da lafiya da baby ciki da ciwo ba wai kalmar da ba wuce ke ce ba ciwo ko ba sauki ciwon aure wannan ba kyau wannan ba kyau jiki ba sauki a a suna daidai to alhamdulillah amma dai hanyar suna din kaza ba laifi ba ne wannan kana da yake yi nifin mawa sai mata kan da ganti sai ce umma ani ina ganin mutuwa zai yi shine nifin mawa ina ganin ko mutuwa zai yi domin ina gabar da nake ganin kamar a wajen ruwaya inna fil mawti la ra'a kamar yadda shi ma ibn Jawzi ya kawo a cikin littafin na sifatu taqwa inna fil mawti la ra'a lalle a cikin mutuwa akwai hutu wata ruwaya inna fil mawti la afiya akwai namun lafiya a cikin mutuwa saboda haka to sai ce ba na sai ta ce la'allaka tattahi bauti wata kila so kake da mutu kana so na riga ka mutuwa shi za ka zo kake ba ga wannan ba za ni ka tattaba ta wuta kake burin mutuwa sai ta ce ba na taba kada ka kuma fa wallahi na rantsi da Allah ba a ce ya na abu ka hatta ya ji ala alayya ahadu tarafai ba na fatan da mutu har sai ɗaya daga cikin jabbanka guda biyu ya zo mutu shi ne kifin guda biyu za ta faɗa kudin ya fita yaki ya guji ne in ban na tura auki shahara domin ta san me yake faruwa a lokacin ta san an ce mai gari yana yaki da rindira abdulmalik ibn rawa ta ce ba na so ku sai dai daga cikin kifin kabili ya zo in ban na tura auki shahara shi ne za ta masara aw tuktala ba a hasibu yabban ka guda biyu dai farko shi ne a kake kan nemi ladanka a gurin Allah domin idan aka yi ma mutuwa ka nemi lada a gurin Allah kai hakuri to lada za a ba shi za a ci isbir wal tahkasi ko kai hakuri ka nemi lada saboda haka wa in ma an tazkura fa takiru alayya ko kuma kai nazara ila nuna su fari da samu farin ciki وإياك أن تعرض عليك خطأ لا gargadin ka kada a kawo ba wani tsari kowane bini a kawo ba wani tsari ka karbi domin a can a tarihi da cewa ya lokacin da ya shige shi ya umma ta yace wasu mutane suna neman su kaskantar da ni da iyalai na suna so su tozarta mu suna so su ba ni duniya su raba ni da lahira me ya ra'ayin ki umma ita ce hajja wallahi ya bude ya hada ki nafsi tare da da Allah kai dana ka ku kowa da kai wa don ka asma'u ga kai kiran su da suke wa da shi zuwa da al'awam wanda ce Abdullahi dan zuwa kiran sun soja akai ba shi yana da ba kiran akai ba da soja sai ta ce mata in kunta da alamu a daga ala haƙƙi in ka za a kan gaskiya kake wa ilai shar'u qabri ka tsora a kawai in dai a kan gaskiya kake ko a kan ta kake kira dora kada ke wato zaba hako sai ta ce wala tu bashi haka mataka ya ta'allabu bi kirman wa bi umayya ko ji ko su ji ne muka ce muku tare da sun so da jewa kace kada ka bi kauyenka ka bari bari umayya yaran bari umayya su rika wasa da kafa wato kada ka nuna musu kai ma ka aiki Sai amma idan ka san duniya kake wa to ka ji tsoron Allah kar ka tura sirta su ba zo ka lalata musu duniyar su ka lalata musu lahirar su saboda haka sai yake wallahi umma akan abin da nake akai na za a san gaskiya ne ina so in jira a yanki ne zai karfafe ni sai yake cewa daga ta ki duba ki gani ya je umma yau tun da fa yake gani tabbas ko ta ba ku wato inni maqdulun min yawmi hada kace ni wallahi ba na so da mu ki da su amma na fi kauya na zuwa ga Allah madaukakin sarki saboda haka daidai wannan gaba sai ta ko sai sun biyu sai matsa kusa da ita kawai sai sun bace ta to lokacin da ya je sun bace ta ta nufi ta rubu ne sai ta ji ta nufi a cikin sa ta nufi da ta ce zai wannan kuwa sai ta tafiye ne ta ce kiri kai ba ko rusuli sai a za ka yi shahada da tafi a cikin kirki ta sa ya ji ta ce ta ko ta rigar ta tsara ya sa riguna guda biyu ta ce yadda an ba da ala ba za a ba su rashi ba. To saboda haka wannan baiwa Allah a daidai lokacin to shi ne ba ne ke gaya mana cikin karatun mu mun ji wannan sai ta ce wa in ma an tazkura ko ba ta kira alayya fa iya ka an tu'u da alayka khutta ina ba gargadi kai na kawo ma wani tsari wanda ba za su wasu kuka wata bai dace da abubuwan da suke na daidai ba ba ta ba zuwa karari ya fi mau ta karɓi wannan abu da wani tsoron mutuwa ina ba ka shi kar ka zo kar ka zo ma duk abin da za a kawo ma shi mutukar ya zaba wa gaskiya kada ka yi da shi kauce masa ka tsaya akan gaskiya kawai dalla ana magana wa inna ma ana shi ne ma da bukari yake wa inna ma ana ibn zuwai li yaqutal wa ya'ziru hadani abin da ibn zuwai yake nufi cewa za fa aka ce kuma ya san cewa hakan zai bude na masa yake so ya nuna wa mahaifiyarsa ita kuma so take dama ko da take shine wato na yawa ko shahada ko kuma wato na sa to shi ne a daidai lokacin aka ce bayan an mu Abdullahi ibn Zubair shahada a daji ya zo an kashe shi dan uwansa Urwa ibn Zubair ya dauko shi ya zo ya shigo wa da mahaifiyarsa gawa ta duba shi ta gani sai dangana sun koma zuwa ga Allah ta ce wa ɗan uwansa ya wanke shi ya wanke shi take ya haka kamar ya haka ta ɗauke shi da hannun da suka yi tare suka yi masa na babarsa da shi suka yi wa Abdullahi ibn Zubair sallah ai mutum da akwai ba aka da nashi ka tara ka riga ma ta yi lafiya saboda haka wannan shi ne abin da ya faru dangane da wato kun gama hannun ta yi amma sai ruwa tare ba su ta yi kawai ya halatta ka ce ina ciwo ya ji ji ka ce wani a iya zuwa ina jin shi ne ba su ta yi amma sai da aka baka tare za a gaya ma daga magabata حديث مثلي في يوم الجمعة حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال سيدي قال أخبرني هشام بن سعد هشام بن سعد يا ذا الشدني wanda wato shi kuma wanda ba a ya rasa a shekara ta ɗari da sittin bayan hijira an zai ni gina aslan babban malami ana aji ne ya tare ana bi ta yi da kudi annahu da kana ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu da idin kulli ya shiga gurin annabi alaihi salatu wasalam wa huwa ma'uqud a lokacin annabi alaihi salatu wasalam yana fama da radadin zazzabi shine ma'uq al'aqu zazzabi ko yana fama da radadin irin na zazzabi na sai yace alaihi khatiba a lokacin akwai wani barbu tare da annabi alaihi salatu wasalam da yake da kadi mai ba za a yi da ruwa alaihi da abu da idin kulli sa'ad ibn malik ibn dinar sai dora hannunsa akan wannan bargon فوجد حرارتها فوق القطيفة sai rika jiwo zafin jikin annabi alaihi salatu wasalam ta bayan barzo fa kana abu sa'id ma hajjatu kumaka ya rasulullah islami ki ba ki kamar ka ce to haka zabun ne yake haka ji na ke zama yana mamaki haka ji shi da yake daukar zafi ayyun nasi ashaddu bala'a قال بيجي لك كذلك haka jikin ka yake yin dama sai yace haka ne annabi yace abu da ayyuka kudi yace haka da kaji haka ne yake ya shaddu ala idan bala yace mu jarabawa tana wato karbabuwa a kan rai da hadisi ya tabbata annabi alaihi salatu wasalam wato yana cewa ashaddu nasi bala al-anbiya thumma alladhina yudunu wa ya tsananin jarabawa su ne annabawa إذا تجربا أنه أيوب شكرا شاء إلى رجل الله annabawa sannan masu bin wajen imani hadisi abu wani da kuma ɗauki wa la yazal bala bil mu'min hatta yalqa Allah wa laysa alayhi khati'a Allah ba zai guje bai na da raba mu'mini har sai ya koma zuwa ga Allah bai da zunubi gaba ɗaya sai ranka ko biya a baya sai ranka mutum ya yankin lafiya kan kare masu zunubi a shi shi za ka je an zo an aika duniya ta Allah ta kafara ai kafara da tajilul hasil ke hadisin da na Aisha kuma annabi alaihi salatu wassalam wato yake cewa wata ran annabi alaihi salatu wassalam yana rashin lafiya sai rika ji juyawa akan kimfada ta irin zafin ciwo sai ta da na Aisha take da shi wato a yana na da nake cewa wato wannan wato ciwon ya matsa ba ko kuma da ce wanda ce a cikin mu take wannan ciwon da ba ta yara kai ba tunda kai ba mai dauriya ga yanayin ka shi na nabi yace inna salihina yujaddadu alayhi yace ki zai bayin Allah ana sanar da mu sai kuma ki sani cewa babu wani abu da zai samu mutum mumini ko da su karkaya ce ba shi sai Allah mara mutum sarki ya kankare ba zunubi dalilin wannan abu sai dai idan abin ya zo ku yi haƙuri ku nemi lada a gurin Allah kuma ki sani cewa annaba ba asumai ne masumai ne ba sa zunubi yau to shi ne yake cewa a hadisin mu sai ya ci gaba da cewa wa yudaku lana ajru ga kuma a linka mana lada ba wai kawai duk su ciwon ajewa ya ne za ka linka lada sai wa kana ya rasulullah sai ya ma ne Allah ayyul nasi ashaddu bala'an wanda mutane ne mafiya tsananin jarabawa an zai ce al'anbiya su ne annabawa a gobe da haka ce ba annabin Allah ya fita an fasa ba goshi an cire ma a kori an wannan jarraba kuma Allah ne ya aiko shi sai din dan gwamna ya fito ne wuce don guwa aka ba rauni ba sai ya turo mu gurin gaba ɗaya rikin gidi ya rasa ba wanda Allah ya gudu ba ya turo ka duba wanda akuri na Allah ya turo shi a rana ɗaya gudu ka tire shi an turo annabawa arba'in da shida gaba ɗaya bari Isra'ila suka yanka a turo wannan babban adara ba a turo wannan su kashe shi a kuma turo wannan gaba ɗaya suka kashe su daga daga kullowa rana zuwa masu a cikin bala a tambiya ne a tambiya ya Allah ya aiko shi amma saboda wata mata sarkin gari ya sa a yanka shi da zarto aka yanke masa kai ta ce kansa shi ne sadaki kai ta a cikin bala a tambiya sun bala da ya nuna hoton masarihau sannan managarta wa kad kana ahadum yubtala bi faqad ɗaya daga cikin annaba za ka ga ko bayan Allah ana jarraba su da rashi rashin wato arziki wato ko ka ce rashin kuɗi hatta ma ya jiru illa al'aba a gaba shi da kayan da zai sa ba sai falma ita ce aba falma wace ce falma wanda ake dora a kan kaya rubutaccen gaba ko da gajeren hannu ita ce a ba ya juwa ita duk ma ta yi mata fashi duk ya fashi ta shi ne ya juwa bai albazu ha sannan ya sa duk akwai moho a jikinta sannan ya sa wa yubtala bil ummati ko kaga an jarrabi wani daga cikin su kuma da kwarkwatawa saboda kullum ta yi yake sawa hatta ya kila hu har ya zanto sanadiyar wannan kwarkwatar da take damun sa ya zanto ya wa duniya wala adim kana ashaddu farahan bil bala ana samu tsiri da cikin managarta annabawa da salihan bayi a baya wato yana tsananin farin ciki idan Allah ya jarrabe shi idan Allah ya bar jarrabawa shi ne bayan suke cewa za ka samu a cikin su wani yana tafiya idan ya ci tibe zai zauna ya ce alhamdulillah tafiya da ta yi riba tafiya ba zai wani ya ci tibe zai wa Allah godiya saboda wani ya san ya samu lada to suna farin ciki da jarraba in a hadikun bil a'la yadda yake ɗayan ku yake farin ciki haka zai kyauta za a yi ba kyautai kuɗi wani maka a baka kuɗi ke ta murna ta kasa rufi to idan wani ya jaraba ta same shi to farin cikin da yake ya ko irin wanda kake hadisi ne kuma na dai bayan bukari wani ma ya fitar da shi a cikin fitar kitabun fitar imamu ahmad ma ya fitar da imamu ta'awi a cikin mushkilin asar Allahumma musta'an wa alaihi tukula. babu ayanin ilmukuma a ne babi na gaba ɗari biyu da talatin yake cewa babu da yake magana a kan gaida mara lafiyar da ya duba misali ana nan iya kai mutum asibiti a kan shi in koma baya gane mutane ko to shi ne za mu karanta shi ya halatta mutum baya gane mutane a je a duba shi حدثنا عبد الله حديث بن ابي بن عبد الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله يقول ابن المنكدر يا جابر بن عبد الله يا جابر مرضت مرضا يتلاقي الا في عرش الله فيها فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعود إن ربنا إلا فيها يا كما عليه الصلاة والسلام يزو بيني يزو يكيفي معنى مسلم da wata ruwaya aka nuna bakiyar ya zo a kafa wa abu bakar wa ma bakiyar ga gidan ma da shi ne sai na wa bakar sun taho ne a kafa a wajen dani hukumi a hanya suna zuwa ne su zabe lokacin an zuwa da shi na zuwa saboda rashin lafiya yake mata wata annabi sallallahu alaihi wa sallam nan da ya kai halin da nake ciki sai alwala ثم صب وضوءه علي يدني ربوع الوحي ولن أبي قارب يتي فأخذت في رمضان فإن النبي صلى الله عليه وسلم سبق أجل عند عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله يا ميتين الله كيف أصنع في إيماني يا يا زين يدوك يا زين لو كنت دابي يا زين في دنيا kuma kuma dawo bayan sun da yaro ya bar masa mata bakwai ko a zana musu ba shi to bayan an da yawan addu'a lokacin da ya yi keji sai ya zamto ya zama kuma mai hali mai kuɗi da abin da ya tsaga da ya biya saboda haka ana wannan yanayin yace fa kulli ya rasulullah kai ba asna'u fi mali ya zan yi da dukiyata sai ce aqdi fi mali zai iya hukunci da wato dukiya ta yi sun rabar da ita zai iya hukunci ce a wane dau kaza wane dau kaza falami jibni da ke kita nan bai hafga da komai ba domin lokacin aya ba ko kaza a jana da nan ayatul jira a sai da ayar da ta so wata aya ce a ciki saboda a lokacin jajiru ba za ku gada ba ayoyin gado guda hudu lokacin da ya zo ba da kowa da haihuwa yau ta karshe ko da ta tafi na ka kun Allah yufiku fil kalala kalala shi wanda ba shi da da ba shi da iyaye shi ne kalala ba ta ba iyaye shi ne kalala na ayat da jin misali ɗari da saba'in da shida ko sai ta sauka ya tafi na ka kun Allah yufiku fil kalala saboda haka shi ne ma tambaya dangane da akan jabir ta sauka dangane da mutum ya mutu kalana ne shi ba shi da kowa da yan uwa yan uwan nan sun ka so ku uwa ɗaya uba ɗaya ko ko uba ɗaya kawai ko kuma uwa ɗaya kawai domin haka matsayin ke ba yadda ba wuce yake ɗauka ba mun sha faɗa wannan to kowa ka da za ga kabilanci ne aka kawo sai wai uwa ɗaya uba wai uwarsa ɗaya ya yi ba ɗakin mu ɗaya ba uwarsa ɗaya ba to wanda kuke uba ɗaya wanda kuke uwa ɗaya kudin ki da ɗaya domin shi ne wanda zai shiga daga karo na biyu idan ba uwa ɗaya uba ɗaya sai shi mai uwa ɗaya ko dai an gama da mai uwa ɗaya za a wuta idan yana da ya danne je ma hadidu yaji to da ka ga shi kawai duk wani abu ne da aka shigo mana da shi kawai yawwa to sai yake cewa قل الله يفتيكم في الكلام da ya mutu cewa Allah shi zai muku fatawa dangane da kalala ne murkun halaka idan mutum ya mutu shi ne halaka laisa lahu waladun ba shi da ɗa wala hu uqtun ko yana da yan uwa ko yan uwa bala hadisu ma ta to za ta gaji abun rabo abun da ya bari shi ne bala hadisu ma ta wa huwa yajiduha in lam yakun laha waladu shi ma zai gaje ta idan ba ta da ɗa sai ce fa in kana tasna dai fa lahu masdu tsari in ma idan kan matan nan guda biyu ne za a ba su ba su daga biyu zuwa sama kamar yadda can ta gaya ba su kuma lawo wa kasna dai fa lahu masdu tsari in ma tara saboda haka su ma nan wato fa in kana tasna dai fa lahu masdu tsari in ma tara yake wa in kanu ikhwata rijalan wa nisaa wa lizakari mithlu hazil idan kuma ɗan uwan naka maza da mata ne a haɗe to sai a zo a yi zakari mithlu hazil sosai na mutum ba shi kaɗu yi wata ba ta daya Allah ya ce wa yizun lahu lakum an tadillu Allah ya yi muku bayani idan kar ku fada eh kawai mara kunya ya zo ya ce ba ta yarda Allah ya kansa ya raba bari ku duba ayoyin gado za ku inda ya kawo ne magana ilimi da kan wani yanzu ce ba ilimin aka yi dan inna la kana aliman hakima wallahu alimun sannan kuma nan wallahu bi kulli shay'in alim duk inda Allah ya magana saboda za a samu wani mara kunya daga baya zai ce ba a yarda da ko ba a yi kaza ba to Allah ya ce ina sanin duka hikima ilimi hikima ilimi to saboda haka wannan shine mahallin kai a ayatul miras ta dogare da ina Abdullah bin Abdullah kusan wani abu da zai wato burge ka ka san ba wannan mutuwar hirar zuwa domin Abu Abdurrahman ake ce mace bayan wannan lokacin ma sai da Allah ya ara ban lokaci sai ne shekara 60 da wani abu a duniya ba ma mutuwa ta yi ita ce ta ba mutuwa ba kun ga lokacin da ya kwanta ba har yana kokarin wasiya ya raba gado da kansa yayi kaza sai da Allah ya raba lokaci dan sai da ya haifi da Abdulrahman kitaba ciwo wani ba mutuwa ba a fakan bin sakimin ajin fakan bin wato sahihin mata min gairi annabi wa kan min sahihin a sakimin ajin hina bin annabi no no aka samu za ka mutum ba shi da lafiya wata da za ki gaya mu wata da zuwa da aka yi can a wajen jagoran dubi to wani bawan Allah da cibi ya rasu to su kuma irin masu karambanin nan mata sun zo kai zuwa da kuku shiru ka san sai ruwan makokin ya su sai hakuri wai kawai ana zaune to yana da yayan su shi wanda ya mutu din duk magiya ne dan na san su dan su na je gaisuwa ma ni ba to sai ya ce sai wasu mata da karambani ya ce a cikin Allah sarki wanda ake zaton zai mutum ba shi mutuwa a shi matar ta tana gurin sai ta ce ba duk ku kashe shi ba tunda ku kuke kashe jama'a ko na yi kuskure ne dama wai na ku saboda shi wa yayin da shi ne bai da lafiya kuma ya ji babu shi kuma wannan rashin lafiyar ku lokaci guda ne kwana ɗaya biyu kwata kwata ko ke tawo shi da wake wanda ake zanta wa mutuwar wace wace ba shi ne take ba sai ku kashe shi wata ku kai kuke kashe jama'a sai suka yi juru yau da haka ba ruwan Allah ba ruwan Allah Allah ya tabu shi kyawu to shi ne yake cewa a wannan shi ne bayan wannan malam musallas ya wuce da shi a cikin wato littafin malam Abdulrazak ke musulun ma ya fitar a cikin kitabun bayan imamu nasari ma ya fitar da shi babu an yare ta siriya babu da yake magana akan gaida kananan yara أبو جابر عبيد الله جاء أنا أدوها كيدا شيء حدثنا حجاج قال حديث لم جاء حديث نسائي حدثنا أماد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن النهدي أبي عثمان النهدي نعم عن أسامة بن زيد أن سبيل لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم wani yaro daga wato libinati rasulullahi sallallahu daga cikin ƴaƴan annabi alaihi salatu wasallam wato jika jika kenan ko daga ɗan ƴar annabi alaihi salatu wasallam wata ruwa tana nuna namiji wata ta nuna mace amma wata ta fi inganci shine wanda ya nuna mace jika ce ba jika ba saboda haka ka kula jikin sa ya nauyi ba shi da lafiya fa ba a san ummu ila nabi sallallahu alaihi wasallam ita ce zainab kuma aka sauran ruwayoyin suka nuna matar abu al ko saboda haka sai ta aika annabi alaihi salatu wasallam cewa inna waladi fil maut aika ta aika annabi alaihi salatu wasallam dan ɗana fa yana wato gaba kaga wanda ya kace amma ibnu ki a ɗaya ruwaya ɗana yana kan gaba ilmauti yana kan gadon mutuwa fakana je rasulu sallallahu alaihi wasallam ne rasulu kai sai annabi ya gaya wa ɗan aisha da aka aiko ya gaya mata idza fa kullaha ne ka gaya mata inna lillahi ma akhadha wa lahu ma aqa wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma فلتصبر وتحتسب فدي ka gaya mata inna lillahi ma akhadha duk abin da Allah ya karba ai nasa ne ba abu ya baka ba wala ma ala abin da ma ya baka nasa ne wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma kowane abu da kake ji da gani a gurin Allah ko mutum sarki ila ajalin musamma yana da lokacin da Allah ya gindaya mata malamai suka ce a addu'o'in ta'aziyya duka ba ta gabu wannan إن لله ما أخذ وله ما عدا وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتكبر فكيف يا أولي والتاسة تكما من هذا قرآن الله فرجع الرسول فأخبرها كان أجل إلى ويبات الأباري فبعثت إليه تقسيم عليه تتعي كام تقال سورة سنة رسوة سنة لما جاء والله سيادو إليك تقول والله سيادو لا تعلم أجل تتبابتها والله كتير كتير والله أكبر سيادو ko irin abin da za ka yara din ko yaro yanzu yaro karamin ya zo kace ba zan ba ka wallahi tallahi sai ka bari Allah wallahi ka ji yaro irin ma rantsuwa ka wannan sa to saboda haka ita ma tana ganin ai ta ita kuma yanzu ai abun kunya ne a gurin ta ce ta aika ba ya ta yi zuwa ita ce wallahi a gaya Allah saboda ta san zai kubutar da rantsuwarsa فقام النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء والله في يزور فقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه sai annabi alaihi salatu wasallam ya rike cikin wata tawaga cikin sahabbansa minhum ka'ab bin ubada shugaban kadar kenan ko fa kana annabi sallallahu alaihi wasallam sabiya annabi alaihi salatu wasallam ya dauko wannan yaron fa wada'u baina sundudaini sai sanya shi tsakankanin mamansa a kirji kenan ya riko shi wani sadiri wani kirjinsa aka sadiri yana nufin mama sai ya ce wani tare ne ka ƙadun ka ka ƙadun shanna sai ga kirjinsa yana tafasa yadda ka san tukunya na tafarfasa saboda wato yadda ya zafin ciwo shi kirjin yara kirjinsa na tafasa yana ƙara kamar yadda tukunya take ƙara idan ta yi boiling tauba fa jama'a aina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annaba ne da ta san saboda tausayi zai ta hawa فقال سعد بن عبادة سعد بن عبادة يا تبكي وأنت وأنت رسول الله sai kada a bahaicin Allah ya rasu da na kake kuka? Ya hayi ya tsaye. Kada bahaicin Allah kake kuka? Saboda yana mamaki ne. Fata da ce ce inna ma abuki rahmatullah ya ce aika sani. Ina yin kuka ne saboda tausaya mata. Ina yi ne saboda tausaya wa wannan baiwa Allah kaga shi da ya zo yanzu ai dole za ta shiga wani yanayi ina yi ne don tausaya mata kuma ka sani in ma abin da yake zai nuna mata ai kuka na hawaye ba haramun bane tunda ba ihu bane ba kuma raki bane a kuwar yanzu ai ومن الضمير يعود الى امه يوا هي الذي يدي ان الله لا يرحم من عباده الا الرحماء فكان cewa Allah baya jin kan kowa cikin bayansa in ba ba jin kai ba eh Allah yana jin kan waɗanda suke masu jin kai wanda yake jin kai ya gaya masa wannan to shine ba da yake cewa wannan hadisi yana da fa'idodi aka ce ashe ya halatta mutum bai da lafiya mutum bai ba sai yaro ba bai da lafiya ko kuma yaron ka bai da lafiya wani da kake tafta ta su ka ce a gaya ba dan yanzu yayi addu'a ba san bakin sa ba dai ke sannan kuma hadisin yana nuna cewa za ka iya rantsuwa wani da kake jin wani ka isa da shi kace wani kai ba waya wani ba bai da lafiya wallahi ba wallahi sai ka zo dubiya to kai kuma ka kubutar da da wato rantsuwa sannan kuma hadisin ya nuna mana cewa a kushe ya halatta mutum ya tattaki ya tafi a kafa domin zau da hadisan da suka nuna za mu biya nan gaba irin falalar da ake samu idan an tafi duniya zau da haka wannan duk suna nuni a a wato akan wayannan abubuwa to babi na gaba shine babu kawai ma da yake babi hadisi na ɗari biyu biyar da sha uku amma za ka tunda ya ce babi kawai zai kusa alaƙa da babun baya حدثنا الحسن بن واقع يا رسول شكرا تدريبي ذا شبر قال حدثنا ضمرة يقوم يا رسول شكرا تدريبي ذا بيو باين عشين وتر رمضان نعم عن ابراهيم بن ابي عبلة قال مرضت مرضت امرأة irin wayannan tarihi daga da firu za ka iya samu a cikin sifar sabuwa mujallabi biyu da jirgi hudu na bala ibn jawzi za ka yana kawo su wayannan wato tariha bayan Allah kana karanta da iya rika kama ka rika jin abubuwa da wanka musamman sifar sabuwa da baya kawo su da sahu za ka ta ganin su domin ya bada tun da sa da bane ta zo kala har ta ji ta bi ne yarka da kullu wuce yana har wanda ba a san sunan ba sai zo ba ka tarihi a takaice ko ba zai tsada sosai bai gudu biyar ba mujalladi ne au dariya na baka ta yi yawa ko bai kai kudin ababiyo ba mata mata bai kai kudin fiye da ba ke ba ma yawwa to saboda haka sai ya ce bari ta timra a ce a yanzu haka yanzu wannan tsarin da zai wannan da shafa kwatun da ya zama one five ne amma satin da ya wuce zai shiga kasuwa na tambaya sai na ji an ce six thousand kuma idan ya tafi ma sai a shekara goma ko kuma ganin sa to haka shi kuma idan fa'idodin da aka samu ka san daɗin karatu ya kuna dubu goma Allah ya fi maribar imra'ati Ibrahim bin Abla yace wato matata ta yi rashin lafiya wa kuntu abiu ila ummi tarda na kasance ina zuwa gurin ummu tarda wace asuba na taba gaya muku ita ko yawa wadda aslan baiwa ce yan ta ta abu tarda ta ta je qur'ani ya yan ta ta har muawiya ya tura ni yana tantana aure kace ka zo ta ja gaskiya ita ga shi boye na shi ne shugaban kasa lokacin ta ce ita na ta yi wa mijinta alkawarin cewa shi za ta yi shi take so ta zauna da shi a aljanna domin annabi ya ce mata ka ta kalli in ka shiga aljanna ta shiga to to to mata ka ce kuma aljanna a ga wata ta yi aure aure sai aure aure to na ƙarshe in sun shiga aljanna shi ne mijinta ba na farko ba ba na ba na lalle ba ko auren nan ne da suke faɗa. Aina a mutu gudun kuma. To wannan ita ce mun da a su guda ɗin. Ba ta kulu ni sai ta ce da ni da ya shigo ta ce da shi kai ba ahalar ya iyalin naka kuma. Ta san ba ta da lafiya ba kulu da sai ce da ita ba. tana nan dai ba lafiya har yanzu wa ta da uli bi ta'alu sai ta ce to ku kamar abinci saboda ni tausayin cewa ta sai ta ba za ta iya mai kirki ba to a kamar abinci fa akulu a kamar abinci in ci sun ma'udu fa fa'altu zali ta ce yake wata ran na dawo na yi haka fa ji tuwa marata na zo mata karo na gaba fa kada sai ta ce kai yaya jikin iyalin naka قلت في نفسي قد تماثلوا ai ka rabu min al-burhi ai saura kin saurki saura kirbi yanzu tana wato za ta mutu ki gaskiya abin da ya rage bai fi kaɗan sai rashin kwarin jiki irin wannan abu fakali sai kace inna ma kuntu ad'u laka bi ta'ami kace to da shi kenan kuwa da wannan ka a fama abinci ne wato id kunta wato takburuna an ahlika annahum marra saboda ka kana gaya mun cewa ko tana tantar da mu cewa mata ka bata da lafiya shi za a ce kama abu amma idan ka ba ka du wala da da'u da ka wuce kawai na kinga ta warke ko ba kinga ta warke ba abin da za mu ba ka koma can ta dafa ba me yasa malamin ke ce me yasa take bar haka me yasa take kawo mar abinci saboda hadisin da annabi yake man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi duniya nafasa lahu anhu kurbatan min kurabi yawmin qiyamah duk wanda ya yaye wa wani mu'mini damuwa daga damuwoyi na duniya shi ma Allah zai yaye wa damuwa daga damuwoyin lahira saboda ta daina cikin damuwa ba ta rage masa to wannan shi ne wannan hadisi shi ma hadisi ne sahihi ingantacce bayan wato imam imam bukhari ya rawaita da arabu mubara kuma ya rawaita a cikin sahih bukhari na na ko gani za mu iya mun yi minti hamsin mun gama wannan akwai ɗaya ne yawa Ok, to yanzu ba wannan kawai babu zani ke. Babu riyadatul arab. Shi kare za mu biya. Babu da yake magana akan gaida mazauna karkara. Ba su da lafiya a je a gaishe su, ayya da dama gaida wani lafiya. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن حذاء الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على اعرابي يهودي ولا انا عباس يا بن سعيد ورم ورم مزون الكركرة دين يجي شيء annabi alaihi salatu wasalam ya shiga gurin wani mazaunin karkara haka ne dan ya kai shi wasu ma da suka ce sunan sa kai su bin abi hadi wasu suka ce sunan sa kenan wasu suka ce a baki wani domin shi ne ga annabi alaihi salatu wasalam to an da yi sabani akan waye فقال يتي لا بعد عليك ظهور إن شاء الله babu laifi a gare ka za ka samu sarki da yardar Allah sarki ne kai sarki ne wannan abin da kai da yardar Allah tsanin tsanin a arabi sai wannan mazaunin karkara ya ce bala umma bari ya umma yake bar wannan magana ya rasulullah umma yace ai da zabi ne ta kuru ga zabi ne yana ruruwa amma ana cewa sarki hadin mun da kan yi wa wata kwana kwana yace ya ga zabi yana ruruwa jikina kullum ruruwa wacce akwai aya bari na iya tabo ko ko tabo ne sai na iya tabo tabo yana ruruwa saboda haka ana kekin tafiya kullum jiki na ruruwa a kan shi a wato dattijo wanda yake babba kai ma da fiye rubul kogo kaji yana kokarin kai ya ce rashin lafiya tana kokarin kai ne kabari amma ana cewa ni ya ba ta da huru ai yace ga rashin lafiya na kokarin kai ne kabari kai ma ta ta fiye rubul kogo tana kokarin kai ne kabari kana sai annabi ce bana amida to hakan ne ko tunda hakan kaza ya fice ya rubuce malamai suka ce wato saboda maganganun da ya kaga Allah ya ce wa idza ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina fa'adu anhu ma ta yaqudu sai annabi ya ce ba gurin to ya rubuce saboda akwai ruwa da ta nuna sai da ya faɗa ya rubuce ta ya ce ya za'a ga rikin lafiya yana ne mun kai mu hawo ya na jawo kaza kaza kaza annabi ya ce ba na mu idan zuwa kai lafiya wannan malam musannad ya fitar a cikin alamatin nubuwa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muke kuskure Allah ya ce mana sati mai zuwa ba za mu yi karatu ba gaskiya kamar yadda duk sauran karan suka muka faɗa cewa za mu yi hakuri sai karfe da ba yawa saboda addu'a za mu koma mu je kuma Allah ya zama mana da lafiya Allah ya kwace sarki kada ka bamu da san zuciyar mu Allah ya ba mu ikon zaben da gaskacin mutane al'umma su sani cewa wannan zabi da za rayuwar in ma ba ta ba ta ya yanzu da jikokin su za su je ba a wani saboda haka duk wanda ka zaba ka tabbatar ka zaɓe shi ne tsakaninka da Allah ko da ya zo ya saba daga baki da Allah amma an wuce ana cewa wani kamar da nake gaya wani ala ana cewa an shiga ba a siyasa na ce wallahi ba ku kira kuma a siyasa sai da kawai wani ba ci gaba da muka samu domin ci gaba ne haka rijiya ne za ka yadda abubuwa suka lalace yanzu don babu da waye wanda mutum zai fito a jam'iyyar da ba ta ku ba ka zaɓe shi ko ba ruwan mu da jam'iyya ko a mai guri ka wuce mun kai za mu zaɓe ka domin wanda za mu kuɓuta tsakaninmu da Allah ba ku kusin sarki za mu zaɓa ɗayan mu su samu ingancin rayuwa mai kyau da ilimi mai kyau ba a mu da tafiya to amma yadda yanzu za ku ga aka mai kokarai jini guri jini yadda mutane matasa aka mai mai da su karan bara abin akwai wani tsoro wallahi Allah Allah da ke fiya da rasa wuce ta ce saboda yadda abubuwan suka ba a kowa ba ne akwai wanda yanzu ka zo su ta wuce wanda yake samu wani abu kana jin yana fatan ta wuce baya fata domin ya taba a kuma kula da waje bayan shekara uku to yi zaɓa zai fatan ta shuke ba yara da za ka rika gani yan shekara sha bakwai sha tara ashirin da ɗaya da biyu da makamai sai abu ya kwanke ta sai ba tsoro al'umma ta zama haka to ko shakka babu wannan yanayi ne da muke ciki da muke bukatar addu'a da muke bukatar addu'a addu'o'i da muke a da idan muna so Allah ya kula mu kuma ne kan wallahi a duk addu'o'i da muke su da da kuke wallahi tallahi su suka kwace mu dan muna da mutuwa ne kawai amma yanzu ba a da wannan matsalolin da kuke ta promotion da ba da shayi shayi da tara su ka yanzu ba ka da tabbas haka sai kawai an buɗe roguri lalla a fili dan roguri ne za ka da wai da sunan siyasa za ku ga yanzu wata siyasa zai so a tare mutane a tafkon a rika ta da kowa a kwace duk abin da kawo da suna kan masifa da take kama wannan shi ne cigaban siyasa ba wani cigaban mu da ke kawo isa da wasu mata ran da wani zo garin nan nan jokin sun da kuma da yawai su ku suna ji da su suna suna da wani da suke sai da matsa da wani gina wuta suna matsa da shi don rage hankali ana fata ba ba ganta ba ku kuma ku rika fito da ita duk sai suka biya suka kore na ce wannan ya rage hankali da ce an kwace kuɗi ne saboda haka irin wannan abubuwan su ya kamata lallai mu tuno da su mu tuna cewa ko rayuwar mu yanzu muke so mu ƙara danka wasu mutane tsawon shekaru ba iya yanzu za mu kalla ba mu rika kallon mustaqbal me zai je su saboda haka mun yasa babu ba za mu gushe wa muna addu'a Allah zai suna yanzu kyawawa don sunansa alfaharu duk wanda za su zama mana alheri ko suwaye Allah ka ba su duk kuma ba da wanda za su zama matsala da dakulewar rayuwar mu ta yayin Allah dan suna yanka kyawawa Allah ta ba kada ka ba su tsakewa kada ka ba su mulki musulunci kuma wajibi ne duk wanda Allah ya ba tun da addu'a ko ya ba addu'a ko ba ba sa wannan shi abin da yake daidai in kana so ka zauna lafiya abin da suke yi daga cikin mutane wajen ba ka san mutum ya ci ka zo ka surutu aikin banza kai wa kawai kira ya ba imam Ahmad bin Hanbal aka tambaye shi cewa inda Allah ya amsa addu'a guda ɗaya kar a ce ka roƙa Allah ka guda guda a waje kai idan ka roƙa Allah zai ba me za ka roƙa yake wallahi shugaba zai ba cewa Allah ya gyara ke tsoron shi akan tarbiyya da tsaro yake domin ya gyara duk hujjar so da haka wannan abubuwan biyu kamata in kalla ko kuma kada zura muna roƙon ubangiji da suna yake kyawawa wannan zafi da yake shekara Allah da suna yake kyawawa Allah ka ba mu da kai Allah ka ɗauki da shi ka ce ka ce mu ka ce ka ce ka san Allah ka kare wannan kasar masu neman kasar mu da matsala da tashi hankali Allah ka bai da shi kawo mu sani cewa ba mu da wata kasa da zama Najeriya ba ba ko me kake takama da shi wa kada kasar da zama kasar Najeriya to dole ka yi wa kasar ta addu'a ka yi wa cewa gaba ne addu'a Allah ka ɗauki da shi ya ba shi ko rike mu ya sa mu sosai اللهم انت في اوقاتنا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك وكلاك وقرا عذابك امين اللهم خذنا بيدنا الى طاعتك ولا تكلنا الى انفسنا ذات عين ربنا بذلك اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العالمين عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين